الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رانا الخميس شاشدا قوة ذو القعدة hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1400 da arba'in da uku wanda ya muwafaka da sha shida ga watan shida shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na fiƙihu wato alfiƙihul maliki fiƙihu wanda ya shafi mazhaba ta al'imamu malik su muna nan cikin littafin nazmu muqaddimat bin rushdin wanda abu zaid abdurrahman arruƙwa'iyu ya rubuta almaliki lajikansa da rahama satin da ya gabata mun karanta muƙaddima wanda malam ya tattauna akan wasu abubuwa da suka shafi tauhidi sifofin Allah da kuma haƙƙin Allah akan bayi a yau a darasi na biyu za mu tashi babe na farko wanda malam ya ce babun fil wudu'i القول في المفروض والمسنون من الوضوء يا أولي الفنون فرائض الوضوء فروضه قد وردت ثمانية فقض بها في السر والعلانية أولها البدء بغسل الوجه كما أتى منبها كما أتى منبها عليه وغسلك اليدين والمرافق ومسحك الرأس بماء لاصق وغسلك الرجلين للكعبين فهذه الفروض فرض عين اتفق الناس عليها أجمعوا ولا خلاف فيها عنهم يسمع واثنان في مذهبنا جلية وباتفاق فيه وهي النية ومطلق الماء معا يا قاري وهو الطهور راكدا أو جاري والخلف في الفور وفي الترتيب نقلا عن ابن رشد اللبيبي ويسقط الفور مع النسيان والذكر والذكر يبقيه على الإنسان وزاد غيره على هذين وزاد غيره على هذين تخليله أصابع اليدين والمر باليد على الأعضاء مع أمومها بنقل الماء وكونها طاهرة من الدنس إذ لا يصح طهرها مع النجس وقيل في الترتيب فرض واجب أم مالك يروى فلا تجانب ابن زياد قاله في المذهب والمدنيون كأبي والمدنيون والمدنيون كأبي مصعب والمدنيون كأبي مصعب والله في تنزيله قد رتب واستعمل واستعمله نبينا وصوبه قد انتهى الفرض هنا في قوله لكن في الترتيب قل بالسنة تو الإمام الركعي رحمه الله تعالى يتشي باب في الوضوء أي هذا باب في الوضوء بل يفارد الولاء saboda ita ce miftahus sala ita ce mabudin sallah to ai haza babun wannan wata kofa ce fil wudu'i za a yi bayani akan abin da ya shafi alwala lafazin alwudu akan ce alwudu'u awa wawun dhamma akan ce alwadu'u awa wawun fataha to akwai saɓani wajen malamai dangane da wato lafazin me ake nufi da alwudu'u wasu ka ce an ce alwudu'u shine aiwatar da alwala idan kuma aka wa wawun fataha aka ce alwadu'u suka ce abin da za a yi alwala da shi na ruwa wasu kuma sai suka akkasa suka ce alwudu'u bi dammil wawi shine ruwan da za a yi alwala da shi wasu malaman luga suka ce alwa bu'u in aka wawawun fataha to shine amaliyatul wudu aikin alwallan alwallar karan kanta ƙauli na uku wasu malamai sun ce duk ma'anarsu ɗaya da alwudu'u da alwadu'u nafsu shai tunda duka lafazi ɗaya ne shakali ne kawai na harafin wawun ya bambanta amma duka sun ittifaki cewa lafazin mushtaqqun ne min alwada'ati an tsago shi ne daga alwada'a lahi alwada'a shi ne suka ce alhusnu wannan zafa wannan abubuwa guda biyu shi lafazin yake ɗauka kyawun abu da ƙyalƙyalinsa da kuma tsafta shi ake kira da alwada'atu to daga nan za mu fahimci kenan alwala tana da alaƙa da abubuwa guda biyu da fuskan ma'anar lafazin akwai tsafta a ciki akwai kuma kyawu na gaban jiki ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce al'umma ta ranar tashin kiyama za a kira su suna masu hasken goshi da kuma ƙawahu min asaril wudu na gurabun alwala da suke wankewa shine gabbai saboda haka lafazin alwudu'u ko kace alwudu'u yana komawa ne zuwa ga waɗancan ma'anonin guda biyu alhusnu wan nazafa kyan abu da ƙyalƙyalinsa da kuma tsafta saboda za ga da zaran ka yi arwalla to za ka gaban jikinka sun samu wata tsafta wadda da ba su da ita to wannan an koma cikin littattafan loga za a samu ƙarin bayani akan wannan irin su lisanul arab na ibn manzur eh? eh, zai taimaka irin su alkamusul muhit na alfairuzul abadi da duka za a samu cikakken bayani akai irin su al-misbahul munir na alfayyumi irin su al-muhkam na ibn sida duk wannan littattafai ne laloga mujalladat suna nan irin su asasul balaga na azzama khashari irin su mukhtaru siha na arrazi to za ka samu ƙarin bayani akan wannan lafazi to sai mala ya ce alƙaulu zance fil mafrudi akan abin da aka farlanta min faraba akan abin da aka farlanta wal masnuni da abin da aka ce sunna ne minal wudu'i daga alwala ya ulil fununi ya kuma abuta fanni fanni daban-daban na ilimi sun san nahau sun san balaga sun san sarfu sun san fiqhul luga sun san al sun san fiƙihu sun san usulu na fiƙihu sun san hadisi sun san musalahul hadis sun san ƙur'ani da ulumunsa wanda komai ya sani shi ake kira da ahalut tafannuni da an ce al'alimul mutafanninu shine wanda ba abu ɗaya sani ba shi ba ɗan jami'a ba ne kasan in ka je jami'a sai a ce wai an baka kwas kaza eh? shi za ka yi karatu ka ƙare in ka ƙare sai a ce to ai a dibi inda ya cancanta a bashi aiki ko ba haka ba ne to su malama addini ba haka ba ne komai karatu ake yi komai sai ka karanta a addini in abu ɗaya ka sani ba a kiran ka malami ba a kiran ka malami baka san komai ba to shi yasa a takhassus a ce wani abu kaza kawai za a karatu a ilimi wannan bid'atun ce muhdasa magabata ba su santa ba shi wani hau ɗaya sani shi kuma wancan balaga ɗaya sani shi kuma wancan aran ne ƙur'ani kawai ya sani ya an ce aya yana iya kawowa bai iya tafsiri bai iya li'irabi bai iya fitar da ƙa'idodi na sarfu da balaga komi shi iya kashi mujarradin tilawa wani kuma fiƙihu kawai ya sani wani hadisi wai shi muhaddis ne hadisi kawai ya sani kullu haza bid'a almutaqaddimuna magabata in ka koma ga tarjamarsu sai ka ga an ce ya san hadisi ya san matsalahul hadisi ya san fiƙihu ya san usulul fiƙih ya haddace alƙur'ani ya san ulumul ƙur'an kai har ulumu ma waɗanda ba su da alaƙa da addini kai tsaye irin su ulumul hai'a wal falak sai ka ji an ce mutum ya sani ya san ilmul fara'id wal hisab ilimin rabon gado da na lissafi to haka za ka yi ta ganin tarajum na malamai in ka karanta siyaru a alamin nubala ta zahabi za ka ga wannan da littafinsa tarihul islam haka yi ta gani ana faɗa ba mu ba haka ba ne sai mutum ya riƙe fanni ƙwaya ɗai to in ma an yi sa'a ma ya fahimci fannin alhamdulillah inda abubuwan masu lalace yanzu ya je yayo digiri mi ka karanta geography kuma an masa tambayoyi a ciki ba zai iya kare kansa mika karanto arabiya in an ce ya larabci na minti biyar ba zai iya ba mika karanto islam mai musulunci ya kunsa bai sani ba to kullu haza bid'a kawai in zaka yi karatu kai karatu kar ka bata makanka lokaci ko baka iyawa ka je zuwa neman abinci dama ba a rubuta dole sai kowa ya zama malami ba wannan ba dole ba ne kuna iya shiga karatu ko makaranta ku goma ba lalle ba ne a samu uku cikinku su zama malamai ba lalle ba ne zama malami ba ba abu ne mai sauki ba hmm? to saboda haka kar an je can na hau kuma na hau ya rikita ka kuma a dawo fiƙihu shi ma a komi karatu za a yi an gama fiƙihu kuma a koma wani babi na daban to shi ya sama ya ce ya ulil fununi saboda nan yana magana ne da waɗanda suka san abin da suka yi fuka ha'u ne su usuliyuna ne su muhaddisuna ne ahalul qur'an ne wa tafsir ahalul luga ne to da su ake magana a nan shi yasa ya ce ya ulil fununi sai ce fara'idul wudu'i farillan alwala furuduhu farillansa shi alwala kadiwara dat samaniya to hakika sun tuzgo a cikin littattafan malamai guda takwas ne haka malamai ke kawowa duk da a cikin karatu za mu ji sun fi haka wasu ma suna takaita su a iya bakwai wasu shida wasu ma sun ce hudu ne to sai ce faƙi ka yi hukunci biha da takwas ɗin nan in an yi ma fatawa ya ce kai farillan alwala nawa ne ka ce samaniya isirri wal alaniya a asirci ko a bayyane karka ji tsoro sai ce awwaluha na farko daga cikinsu albada'u farawa bi gaslil waje wanke fuska shine farilla na farko wanke fuska kuma ya shafi duk abin da yake cikin musamman wajihi abin da ana kira ne da fuska ya shiga cikin fuska to sai an wanke shi sai ce kama ata alaihi kamar yadda nasi ya zo a kan wankin fuskan nan muna bahan yana abin faɗakarwa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum a gani da shi ma aka fara faghsilu wujuhakum wanki fuskokin to kaga ya zo a nasi muna bahan abin faɗakarwa farilla ta biyu wa gaslukal yadaini wankewar hannayenka guda biyu wal marafiki ya zuwa guwayyun hannaye marafik gwiwa hannu ita ce ake kira mirfak malaman luga almarafik jam'i ne almirfaku shine mufradi sun ce an kira shi mirfak saboda ga al'ada ɗan adam yakan gincira ya dan huta a kansa sai ya ɗora hannunsa saman kai sai ya gincira a kan gwiwa hannu to shi yasa aka kira shi almirfak to wannan wawun ko dai ta zamo da ma'ana ila ila kamar yadda ya zo a aya fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku sai ce wa aidiyakum ilal marafiq to ko kuma ya zamo da ma'anar ma'a eh wato tare da mirfakai su ma su shigo cikin wanki in mun ce ila harafi ne ya dullo ala ila gaya kenan da an je dabda gwiwa hannu to nan za a aje alwala haka wasu suka abin nan tun da shi aya ta abbata amma wasu malamai irin su al'imamu malik suka ce a'a iladin nan ma'anarta ma na almarafiki tare da guwayon hannaye kenan in ka zo wanke zira'inka to ka tabbatar da gwiwa hannu shi ma ya shiga cikin wanki in ka wanke zira'i baka wanke gwiwa hannu ba to baka yi alwala ba domin wannan farilla ba ta cika ba kai muke saurari ba matsala alhurufu ya nubu ba'duha ba'dan wa mashikar ra'asa haka da shafan kanka shi ma farilla ne na uku mashur ra'asi wamsahu bi ru'usikum sai ce bai ma'in da ruwa lasiki wanda yake ɗamfare da hannu sai ka shafi kai da shi bai ma'ana ka sake tajridul ma'iki ma'ana ka sake ɗiban ruwa sai ka shafi kai da su ba sauran ruwan da ka ainihin wato rage wajen wankin hannaye ba a ka sake ɗiban ruwa ka jiƙe hannayen sannan sai ka shafi kai to shi ma shafan kai duk abin da a mazhaba duk abin da yake shiga cikin musamman ra'asi to ja ka shafe shi shine suka ce daga matsarar gashi bisa ga al'ada ta ƙeya kai zuwa baya gani amma su malamai sun ce duk da mu ba mu da irin mutanen in kana da gashi dogo wanda ya zubo har ƙasa to duk sai ka shafi samansa sai ka kamo shi ka shafe shi li'annahu min ra'asi amma gashin da ya fito cikin wuya ko fuska to wannan baya cikin kai da ya fita kharaja anil al'ada. ga al'ada gashi bai fita ga wuya in ma ya fita to ba na kai bane gashin wuya ake kiransa sau da haka in ka zo ba ruwanka da shi bakin ƙeyar kai na baya abinda annan gashin da ya tsaya nan to shi kawai za ka shafa sauran abin da ya wuce malamai suka ce ba sai ka shafe shi ba shi yasa suka ce wala yustahabbu mashur raqabati a mustahabbi bane wai ka zo alwala ka shafe wuya yadda zaka ga wasu na yi to wannan bid'a ne sai ga an sha ba sai an gangara haccan kasa to haza bid'atun eh bai zo a sunna ba kuma malamai ba su ce ayi ba amma shi al-imamu Abu Hanifa yace in ka shafi sulusin kai ya yi eh ma'ana ba dole sai ka shafi kai gaba ɗaya a wurinsa ba amma mu a wurinmu wajibi ne duka kullum ra'as sai ka shafe shi amma shi al'imamu abu hanifa ya ce a me dalilin ka sai ce to Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum bi Allah ya ce bai ce ala ru'usikum ba inda ya ce ala wadda take tana nuni a kan ila to za a iya fahimta kenan dukan kan ake son a sha bi dinnan sai ya fassara ta da at-tabi'id ai bi ba'd ru'usikum wamsahu bi ba'd ru'usikum ku shafi wani sashe na kanku to shi tawilin da yake nan mm. farilla na gaba wa gasulukar rijilaini da wankewar ƙafafunka lil ka'abaini har zuwa idan sauko ilal ka'abaini tare da idanun sawu kenan kamar yadda ya ce kenan wa arjulakum hmm? ilal ka'abaini to ita ma ila nan malamai namu na malikiya suka ce ma'anar tama hmm? kamar da suka fassara waccan ila eh wa aidiyakum ila almarafiq to ita ma wannan suka ce ma'anar tama'a eh kenan idanun sawu su ma in ka zo wankin kawahu to su ma za su shigo cikin wanki ba daidai iya idan sau za ka tsaya ba su ma za a wanke su su ma za a wanke su a to shi kaba Uh, dukkanin malamai na sunna in banda wasu da sun kaɗan ware sun yi ijima'i kan cewa ƙawahu wanke su ake wajen alwala amma su shi'a saboda ayat tana da kira'o'i guda uku akwai wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ita ce kira'a ta mafi yawan malamai akwai wa arjulikum akwai wa arjulukum wa arjula wa arjuli wa arjulu to idan mun ce wa arjula sai jumhuru suka ce ma'atufun ne akan wa aidiyakum wa aidiyakum maf'ulun bihi ne to sai ya zan wa arjula sai ya zan ma'atufun ne alaman subin wa ma'atufun alal mansubi mansubu saboda haka ba ma'atufun bane akan wamsahu bi ru'usikum ba ma'atufi bane ga majaruri su kuma wa'ancan da suka ɗauki a jarra sai suka ce li'annahu ma'atufun ala majarurin wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa ma'tufan alal majruri majrurun saboda haka sai suka ce in an zo kawai kafa shafa ake kamar yadda an ka shafe kai to su shi'a sai suka rike wannan kira'a ne shi yasa in sun zo alwala ba sa wanke kabaku kawai suna wanke fuska da hannuwa amma duk abin da ba shi ba shafa suke shafa suke to ita kuma kira'a wa arjulu kira'ar raf'a sai ya zama wawu din ba ta adafi ba ce wawu lista inaf ce arjulu ya zama mubtada kenan amma za a kaddara masa labari ai wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum fagasiluha fagasiluha su kuma kafafu ku wanke su to kaga wannan ta goya ma waccan kira'a baya ta nasaba wa arjulakum to daga wannan sai aka rinjayar da waɗannan kira'o'i akan waccan duk da waccan kira'a ce tabbatatta wa arjulikum to amma jumhur sai suka ba da amsa a kanta suka ce eh ba iskali abin da yasa aka samu wannan kira'a ta jarra aka samu ta nasaba wannan yana nuna maka wato yalwa ta musulunci da kuma tausayi ga wannan al'umma an gane shine a sunna sai manzon Allah ya sunnanta shafa akan khuffi sai ya zan kenan idan kana saye da khuffi to sai ka ɗauki ra'ar jarra wa arjulukum in baka saye da khuffi sai ka ɗauki ƙira'an nasaba da ƙira'an rafa'a wa arjula wa arjulu kaga duka an yi aiki da ƙira'o'i ba an huta ba to haka malamai ke yin aiki haka in baka yi karatu ba baka iya wannan lalura dan shi'a sai ya saka kwana ya ya darje kai ya gaba baka da dalili ba bayan kayi karatu kana da amsar da zaka bashi to shi yasa su a addinin su babu shafa a kahofi babu sun karyata hadisan da aka ruwaito daga manzan Allah ba sai da su ba kamu ahlus sunna wal jama'a sun tabbata daga manzan Allah saboda haka ko da dan shi'a ya kawo ma ai sai ka ce eh dama ai akwai shafa akan hufi wasu malaman luga ma suka ce ya kai abarta ma kan ma'adufi ce eh abin nan abarta akan majruri ai ba iskali ba iskali ibn hisham al-ansari yace shi koda an dokira awwa arjulikum yace ai ba iskali an yi adafi ne akan abinda suke kira al-adafu alal mujawiri ko al-adafu alal mujawara an gani asalin kalmat za a jimlat za a yi adafinta ne akan wa aidiyakum ilal marafiki wannan shine asali to amma tunda an samu jumla ta yi fasali tsakaninsu ita ce jumlar wamsahu bi ru'usikum to sai aka yi adafi a kanta saboda makwabtaka amma in ka zo fasara wa arjulikum ku wanke kafafuwau an yi adafi ne ya ce wannan ya halatta a larabci akwai al'adafu alal mujawara eh kawai harafi eh, wato lafazi ba jarra ya cancanta da shi ba amma saboda ya, ya makwabci majruri shi ma sai hukuncin jarra ya kama shi to haka ibnu hisham al-ansari shi haka cikin amsoshin da dai suke ba 'yan shi'a domin sun ƙarin bayani da ya koma littattafai na nahau da na tafsiri zai samu ƙarin bayani sheku abdullahi cikin diya'ut ta'awil ya yi bayanai haka na al'imamul ƙurtubi haka na ibn jariri al-tabari haka na abu hayyan duk sun kawo a cikin tafsirayyansu haka ibn ashur a tafsirinsa shi ma duk ya yi bayanai a kai to sai malam ya ce fa hazihil furudu wa'annan farillai guda hudu gasulul wajihi gasulul yadaini mashur ra'asi gasulul rijilaini fardu ainin wannan farilla ne akan kowa duk wanda ya zo a walla sai yayi wannan a wurin mu ahlus sunna wal jama'a tilas ne kuma ittafaka annasu malamai su ne mutane a nan ba game ga rai ba malamai ittafaka sun yi ittifaki alaiha a kansu su hudu din nan ajma'u gaba ɗaya su ba a yi saɓani a kansu ba babu saɓani duk malamai hatta su waɗanda suka ce za a yi shafa sun ce eh shafan dole ne ba su ce musu habbi ba ne ko sunna wala khilafa babu saɓani fiha akan waɗannan farillai guda hudu yusma'u anhum da ake jiyo shi daga malamai ba a ji wani malami ya saba ba kowane malamai an tambaye shi zai ce eh wayannan wajibi ne duk wanda ya zo a rolla ya waje ba abin amma duk farillar da ba cikin hududin nan ba to mukhtalafun alaiha an yi sabani a kanta shin wajibi ce ko ba wajibi ba eh amma su hududin nan to dole ne sai ce wasnani fi mazhabina jaliya wasnani farillai ko kuma guda biyu fi mazhabina a cikin mazhabanmu ta malikiya jaliya masu bayyana ne kan cewa su ma farillai ne gina a mazhabar da ba tamu ba ba sa kallon su farillai wa bittifaki ko wa bittifaƙin fihi haka nan kuma malaman mazhabin mu sun yi ittifaki akan cewa su biyun nan wato biyun can bayyana suke a cikin mazhaban mu sannan malamai sun yi ittifaki kan cewa kuma su ma farillai ne sai ce wahiyan niyya ta farko akwai niyya niyya a yi saɓani a kanta a wurin malamai shin halin niyyatu fardun fil wudu'i shi in ka zo alwala wai dole ne sai kayi niyya mu malamanmu na mazhaba malikiya suka ce dole ne me dalili saboda innamal a'malu bin niyyat abu hanifa ya ce a'a ba dole bane sunna ce eh shi a wurinsa niyya a wurin alwala da wurin wankan janaba ko haila ko ma mai wankan ibada ne to sunna ce niyya a wa'annan wuraren amma kuma wurin taimama ya ce dole ne a yi niyya sai wajabta maka niyya a wurin taimama al'imam abu hanifa an gane? to wannan saɓanin shine yake maka ishara amma mu a mazhabanmu dukkanin malaman malikiya sun yi ittifaki sun haɗu kan cewa niyya dole ce na ɗaya kenan cikin wasanani da ya ambata na biyu wa mutulaqul ma'i ma'an ya ƙari to kamin mu shiga na biyu me ake kira niyya alqasdu ya an ce niyya fil lugha shine alqasdu ko kuma almailu ila shai da zaran ka karkata zuwa ga wani abu to kayi niyya ko mailul qalbi ila shai karkata zuciya zuwa ga wani abu shine niyya a gani to tana da fuskoki guda uku su malikiya wajen kaifiyarta suka ce ko dai kai niyyar farilla cewa alwalan nan da zan yi Allah ya wajabta min ita in kai wannan to ya wadatar ko kuma a'a kai niyyar wato neman istibaha neman halatta maka abin da da hadisi yake hanawa tun da da asali o in ba ka da alwala ai haramun ne ka yi sallah ko ba haramun ba ne haramun ne in kai wannan niyyar yayi sai ka kudurta a zuciyarka eh za ka yi abin da zai baka dama ka yi abin da yake da haramun ne na uku ko kuma ka yi niyyar raf'ul hadasi hadasin da kake da shi karamin hadasi to sai ka yi niyyar za ka tunkuɗe shi sai ka dawo mai tsalki to duk wanda ka yi cikin uku ɗin nan ka yi niyya in kuma ba ka yi haka ba a wurin malikiya ba ka yi niyya ba sau da haka ko ka yi alwallah ba ta yi ba ko ka yi wanka ba ta yi ba a wurin wanka da alwallah haka suka ce ake yin niyya amma kuma duka za ka kulla abin ne a zuciyarka sun ce wala yustahabbu nutqu biha ba mustahabbi bane ka ce nawaitul wudu'a ko nawaitu ghusl janaba eh sun ce ba mustahabbi bane saboda niyya mahallinta zuciya wa mahalluha alqalb to wa mutlaqul ma'i na biyu shine ruwa sakakku wannan yana daga cikin abinda malamai suke kira idafatu sifa ilal mausuf asalinsa alma'ul mutlaq amma saboda lura ta waka sai aka gabatar da mutlaq aka yi idafarsa zuwa ga alma alma shine almausuf eh almutlaq shine ko mutlaq shine sifa to ma'ana ruwa sakakku me ake kira da ruwa sakakku sai suka ce kullu ma saddaka alaihi ismu ma'in bila qaidin shi ake kira ruwa mutulaki duk abin da ke ɗaukar ruwa ko ba tare da an ɗan raba shi ga wani abu ba an ƙayyade shi da wani abu ba to shi ake kira ruwa eh ruwan horo-horo to kaga ba mutulaki ba ne ruwan wardi eh ma'ul wardi ba mutulaki ba ne tun da an dan kayyade su da wani abu a'a a kira su kawai ruwa ka a raba su ga wani abu to wajibi ne in za a yi alwala a same su amma wasu malamai sun ce ba dole ba ne ko ruwan gari eh ko ruwan koko ko duk abin da dai za ka iya kaddarawa dama mu a mazhaban mu dole ne ya ƙari ya kai mai karatu wa hawa tsahuru sai fassara maka shi ya ce shi ne ruwa wanda yake mai tsalkakewa raki da a kwance yake kamar ruwan tafki kenan au jari ko yana gudu kamar ruwan gulbi eh in dai bai garwaya da wani abu ba wani abu wanda yake ajanabi a gefe yake ya shigo cikin shi ya bata shi sawa'un najasa ne ko mai tsalki ne inda ya shiga cikin shi ya canza abubuwa guda uku ko ɗanɗanonsa ko launinsa ko warinsa to ya fitar da shi daga ruwa mutulaki da zaran kaga launin ruwa ya canza da wani abu ajanabi ka fahimci wannan ko ɗanɗanonsa ya canza da wani abu ajanabi baƙo ko warinsa ya canza da wani abu baƙo to ya fita daga layin ruwa mutulaki amma in ya canza ne bi mujawirihi saboda abin da yake makwabtaka da shi eh irin su kila ruwa kasa ga ƙwarya sun daɗe aje sai gamsa kuka ta kama ruwan sai suka canza suka canza launi ko wani abu ko aka samu kainuwa ko irin ruwan gulbi akwai bado da sauransu in ka sha za ka je warinsu ma ya canza to wannan duk la ya duru baya cutarwa ba zai cutar da kai ba an gane saboda taro suke ko kuwa a salka gare ka kasa su sai sun kaɗan canza wari saboda yanayin fatar da an ka yi salkar da ita wannan duk ba shikali amma a ɗauko abu gefe a saka ko wani abu ya zo ya fada a ciki ya canza ɗaya daga cikin sifofin nan guda uku da aka ambata to wannan shi ake magana ya cire ruwa daga sunansa na alma'ul mutlaq saboda haka ba alwala da shi inda na amma za ka iya jin wasu sun ba da fatawa to ba mu ba ne eh wasu mu ne su ce ya halatta in ka samu ruwan warje za ka iya alwala da shi eh to ba dan malikiya ba ne eh mu wannan bai bayyana gare ba ta fuskar dalili to kuma alhamdulillah tunda akwai yalwar ruwa wannan shi yafi ga ruwan sama alhamdulillah ga ruwan gulbi ga ruwan rijiyoyi ga ruwa ruwa mare bari da yawa da sauran a gaba ka da bukatar sai ka eh ba mu da talaucin ruwa alhamdulillah kaga an samu talaucin ruwa to an shiga wani yanayi ne to waɗannan guda biyu su an ittifaki can ga hudu ga biyu kaga shida kenan an ittifaki kan cewa a mazhaba cewa su ma farillai ne su ma farillai ne to akwai waɗanda kuma a mazhaba an yi saɓani a kansu eh tunda ya ce takwas ne yanzu ya ambaci shida saura biyu to biyun nan da sun ka rage su a mazhaba ma an yi saɓani wasu ce wajibi ne wasu ce ba wajibi ba ne wal khulfu fil fauri wa fit tartibi naqalan an ibn rushd labibi wal khulfu sabani ya tabbata fil fauri akan alfauru shin alfauru wajibi ne ko ba wajibi ba ne an samu saɓani wurin malamai wafi tartibi haka na a tartibu shi ma wajibi ne ko ba wajibi ba ne shi ma an samu saɓani a mazahaba ta malikiyan nan da ballantana sauran mazahabobi wasu su yi riwaya kaji sun ce wajibi ne wasu kuma su ce a'a ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne to idan ce alfauru ba wai gaggawa ba yadda wasu ke fahimta a malamai in sun ce alfauru a alwala ko wanka ba gaggawa ake nufi ba ba na nufin kawai ka zo shaf shaf ka yi alwala wai ka gudu ba eh idan ce alfauru sun ce iqa'u taharati fi zamanin fi zamanin bila ta fariƙin fahishin fi zamanin wahidin bila ta fariƙin fahishin iqa'u taharati fi zamanin wahidin bila ta fariƙin fahish shine kai arwalla lokaci ɗaya one time ba tare da ka rarrabe arwallar ba ka fara ka je ka yi waya ka dawo ka ci gaba ka je ka yi chatting ka dawo ka ci gaba a'a da ka fara arwalla kar kai komai sai arwalla sai san da ka kare haza huwa alfauru hmm wai ai shaf shaf eh wai alfauru da gaggauta wannan kuskure ne rashin sanin yaren fuqaha'u ne eh yawwa kun san ko dami malamai suna da yare eh to saboda haka ba wai kawai da ka san ma'anar kalma a larabce shikenan ko ina ka ganta haka za ka dora ta ba a sai ka kalli wane ne ya furta wannan kalmar malamin hadisi ne malamin fiƙihu ne malamin tafsiri ne malamin tauhidi ne ko malamin luga ne kowane janibi da nasu istilahat kowane to saboda haka mu malikiya duk sanda ka ji mun ce alfauru to abin da muke nufi kenan iqa'u taharati fi zamanin wahidin bila tafariqin fahishin an gane haka a wajen wanka shin yin haka dole ne ko ba dole bane shine ya ce maka wal khulf an samu sabani wasu ce dole ne wasu ce kai ai ba dole bane wa tartibi hakanan jirantawa me ma'anar tartib shine yadda Allah ya tsara farillan nan ka zo da su a haka ka fara wanke fuska sannan hannaye sannan shafan kai sannan wankin kawawu shin yin haka shi ma dole ne koko kana da damar ka fara wanke hannaye sannan ka wanke fuska sannan ka shafi kai sannan ka wanke kawawu kaga in kai haka ka akasa shi Allah wanke fuska ya fara a aya fagsilu wujuhakum sannan ya ambaci hannaye sannan ya ambaci shafan kai sannan ya ambaci wankin kawawu to haza huwa tartibi shi in ka zo alwala dole ne kai haka kuku kana da dama ka yi taqdimu ma haqqu ta'khiru misali kana da dama ka fara wanke kawawu eh sannan ka shafi kai sannan ka wanke hannaye sannan ka wanke fuska in kai haka alwallar ka ta yi ko bata yi ba wasu ka ce ta yi wasu kuma suka ce bata yi ba in dai da gangan ka yi eh wasu suka ce a dole ne amma ma'az zikiri hmm? ya zan ba mantawa kai ba kuma ba gajiyawa kai ba ma'az zikir wal qudra an gane in sai da kai ka gama sai ka tuna suka ce ba komai ba dai ka wanke su yadda an ka ce a wanke ba to a ruwan ta yi ta ɗaya kai sallah eh yawwa me dalilin su suka ce saboda ai aya babu hujja kan cewa wai dole fuska za a fara wankewa sun ce babu hujja me dalili suka ce domin duka farillan an yi adafinsu ne da wawun fagsilu wujuhakum wa aidiyakum wamsahu wa eh wa arjulakum babu inda an ka ce fa hmm? a cikin maɗufai ɗin nake magana kuma babu inda an ka ce summa inda an ce fagsilu wujuhakum misali sai aka ce summa aidiyakum to haza ya dullo ala tartib wa tarahi eh ko kuma aka ce fagsilu wujuhakum kuma aka sake mayar da fa'un din fa'aidiyakum aka kawo fa'un littaqib amma ba ai haka ba sai aka yi ta adafin su da wawun har zuwa ƙarshe to shi kuma wawun wal qa'idatu taqulu al adafu bil wawi la yufidu tartiba a ƙa'ida ta larabci in kace misali ja'a zaidun wa amrun to abinda kawai zancen ka yake nunawa da zaido da amur sun zo ya fara zuwa a siyaki babu dalala babu hujja zai iya yiwa tare sun ka zo zai iya yiwa zaido ya fara zuwa wanda ka fara ambata sannan amru zai iya yiwa ma amru din ya fara zuwa da kai karshe sannan zaido duk yana iya dauka a ka'idar larabci al'adafu bil wawi li mutlaqil jam'i kawai dai ana son a tattara abubuwan to shine hujja waɗanda sun ce a tartibu bainal fara'idi laisa wajiba ka gane su kuma waɗancan suka ce a ba mai da ga amsa ba eh suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine afsahul arab shin an taɓa gani an taɓa ruwaituwa ya yi arwalla saɓani yadda ƙur'ani ya faɗa in ya yi sai ku kawo mana to don me za ku fahimci abin da shi manzo Allah bai fahimci haka ba eh mun sallama abin da kun ga faɗa a ƙa'idar larabci haka ne amma na ana magana shari'a ne ba zallar zunzurutun ƙa'idar larabci ake magana ba shin akwai hadisan arwalla ko babu ku ɗauko su a mu zauna a duba ya annabi yi to sai aka zagaye hadisan manzon Allah kakaf sai aka ga manzon Allah haka yake arwalla ala tartibi alqur'ani yadda qur'ani ya jero su farillan nan guda hudu to haka yake ce to annabi dama an ka ce a koyi da shi ba wani ba sai sun kai kayi ya sun kai kayi to duk wannan magana da na kawo maka naƙalan an naƙalto ta ne a ibn rushidin daga malamin nan abul walid ibn rushid wanda mun ce shine adda asalin littafin eh wanda an ka waƙi to wai duk wanga bayani da ya kawo ma magana ta ta yayya azube a cikin littafinsa al-muqaddimatul mumahadat to wannan zancen ne ya ɗauko sai ya waki shi ne ya ɗauko ya waki waya skutul fauru ma'an nisiyani alfauru shi wancan fauru ɗin da aka ambata shine yin alwala a lokaci ɗaya waya skutu yana faɗuwa ma'an nisiyani idan mutum mantawa yi ya fara alwala sai ya manta sai an ka kira ta waya sai waya yana surutu can yana waya sai ce a subhanallah shi alwala ta ne sai yanke waya ya ci gaba to babu komi tun da mantawa yi amma in yayi da gangan to sun ce sai ya dawo baya ko kuma ko ya manta sun ce in dai lokaci ya yi tsawo ta yadda wannan gaba da yake a kan tamakila hatta bushe ga lokaci ya yi tsawo ko sanyi ma babu to sun ce sai ya dawo baya ko da manta waye zikiru kuma ya zan ya tuna yubqihi yana wanzar da shi alal insani akan mutum mana in ya zan kana tune to wajibi ne ka yi arwalla a lokaci daya ba ka fara arwalla ka zauna nan kuma ka tashi ka zauna can ba haka ake yi ba in baka shirya ba ka bari sai ka shirya kakaf sannan ka zauna ka yi arwalla wadda shi ake bukata waza da gairuhu ko to yanzu dai mun ji su guda takwas da waɗanda an kai ittifaki a wurin malamai kakaf da waɗanda an kai ittifaki a wurin malikiya guda biyu da waɗanda kuma an kai saɓani hatta wurin malikiya su ma guda biyu to can ga hudu na ƙur'ani ga biyu ga hudu nan sun zama takwas kenan to su ne yake bayani can cewa farilla arwallah guda takwas gairuhu wani ibn rushidin wazada ya ƙara ala hazaini akan wa'annan matsalolin guda biyu shi ya ƙara wasu farillai eh ɗoriya aka takwas wanne ya ƙara ya ce ta khalilahu tsatsefe a sabi alyade ne yatsun hannayensa wajibi ne farilla ne kaga an samu farillai tara kenan in ka zo ba can an ce a wanke hannaye ba to in ka zo wanke hannayen nan yatsunka sai ka tsatsefe su na hannu kuma wannan tsatsefewan dole ne ba sunna ba ne ba musabbi ba ne haka wani daga cikin malamai ya faɗa wasu sai sun ga ce a amma na ƙawahu ba dole ba ne saboda na hannu suna da sauƙi babu wata wahala ma wajen tsatsefe su saboda a rarrabe suke na ƙafa ko kaga akwai wahala game suke wani nashi ma cakuɗe suke to kaga an ce ya tsatsefe su sai ya wahala sai ya zo yana bubbudawa tsakanin su walmarru haka shuɗewa biliyadi da hannu alal a'dai saman gaɓoɓi shi ma dole ne abinda ake kira da addalku dole ne shi ma wasu ka ce ba dole ba ne kawai dai in ka game gaba da ruwa ya yi da su ce me ake nufi da alghasulu fil luga mine ne alghasulu wasu ka ce alghasulu fil luga shine kawai a zuba ruwa da zaran ka zuba ma fuska ka ruwa ko hannunka ko kafaka to kai gasulu eh shi cudan yawa ko dalko wannan shay'un akhar wani abu ne da daban wasu ka ce kuma a'a alghaslu shine zuba ruwa ma'a imbrari liyadi kana zuba ruwa kuma kana goggo kana murzawa wasu sun ce sai in kai haka sannan shi ake kira alghaslu to waɗanda suka faɗi haka sai suka wajabta addal kuɗi waɗanda kuma suka ce a'a su kawai da zarar ka zuba ma fuskar ka ruwa to ba sai ka cuɗanya ba shikenan sai ka wuce ga wata gaba eh da sharaɗi dai ya zan fuskar ta game da ruwa amma wannan cuɗanyawar ko a wurin wanka ko a wurin alwala sun ce duk ba dole ba ne ba dole wai sai ka murza kafa ba ko ka murza hannu ko ka murza fuska su a wurinsu a wurin wasu malaman malikiya yanzu an samu cikon na goma ma umumihi tare da game gamewarsa bi na kalil ma'i kuma yana murzawa yana ciranta ruwa yana tanawulin ruwa wa kauniha barilla na goma sha ɗaya kenan farilla na goma sha ɗaya wa kauni hazamowar gaban nan tsahiratan masu tsarki minar da nas daga datti shine najasa to shi ma farilla ne don ba alwala tare da janaba bai yiwa kana da janaba kuma ka ce ai za ka yi alwala ka yi sallah ita alwala ana yin ta ne da sharaɗin in gaɓɓai na da tsarki sawa'un tsarki babba ko tsarki ƙarami ko da kashi ga fuskarka ko hannunka to sai ka je ka gusar da wannan kashin tukuna sannan za ka zo ka yi magana alwala ko kuma a ka akwai fitsari to sai ka je ka wanke kafan nan ka gusar da wannan najasat to sannan za ka zo ka yi magana alwala baya za ka zo ka fara alwala sai ka zo sai ka ce bari in yi gaba ɗaya ba wa kauni ha tsahiratan saboda sharaɗi ne sharaɗi ne sai gaban kakaf sun zama tsahira fuskar ka tana da tsalki kai ma haka hannaye haka ƙawahu ma haka kunnuwa ma haka to sannan sai ka nemi ruwa ka ce za ka yi alwala to in an yi haka an sahi cikin farillai ya zamo na shaɗe kenan iz saboda la yasihu baya inganta tsuhuruha yin alwala ga gaban nan ma'an najas tare da kuma akwai najasa ciki su haka sun gaci cikin malaman malikiya akwai wani malami da ake kira shaikhul abahari shi ya ƙara wannan ya ce dole ne shi auren shi wannan farilla ce kuma tana da ƙarfi sosai dole wakila to wannan su ne adadin farilla alwala guda goma sha ɗaya tsakanin waɗanda an kai ittifaki da waɗanda an kai saɓani an ce fitar tibi wajen jerantawa fardun wajibun farilla ne wanda yake wajibi wancan da ya gabata cikin almajiran maliku a waɗanda suka faɗi suka ruwaito haka an malikin yurwa an ruwaito daga maliku yana faɗan haka falatu janib ko falatu janibu karkai nesa ga maganan maliku da kaji an ce malik ya ce kaza ko an wato da maliku to ka kankame mata karka koma gefe ibn ziyadin almajirin al'imamu malik da ake kira ibn ziyadin kalahu ya faɗi wannan zancen fil mazhabi a cikin mazhaba cewa wajibi ne a jeranta wal madani yuna haka almajiransa almadani yuna 'yan madina ka abi mus'abin kama abi mus'ab almajirin imamu malik ne kuma yana da riwaya ma ta muwatta da ka ji an ce mata riwayatu abi mus'abin cikin ruwayoyi guda takwas da muke da su na muwatta e wannan da muke karantawa ɗaya ce daga cikin ruwayoyi guda takwas wallahu Allah fi tanzilihi cikin littafinsa da ya saukar ƙadirarta ba ya jeranta su guda hudu din nan to a basu haka nan mana nabiyuna manzanmu annabinmu wasu ta'amalahu kuma ya aiwatar da wannan tartibin wasa wabahu ya nuna cewa daidai ne domin ba haka bane kaga za a ruwaito wata ran annabi ya yi ya saba eh hujja wa'ancan malamai da suka ce a'a tartibin nan dole ne saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya aiwatar da shi ya aiwatar da shi to alfardu farillan arwallahu na anan karinta haya kari duk wani abu da ke da alaka da farilla ta arwallah to zancensa ya kare fi kaulihi a zancen shi ibnu rushidin da muka ɗauko muka waƙe lakin na sai dai fit tartibi dangane da shi a tartibi ɗin nan zance mafi ƙarfi kulfi sunna ka ce sunna ne wannan shi ne ya fi ba wajibi ba ne cewa sunna ne ya fi ƙarfi eh su a malikiya ba dole ba ne to wannan kenan babu ya ƙare nan za mu kwana insha Allah wani darasi sai mu tashi sunan wudu sunnonin alwallah wa alaikum assalam na'am Mm?
da aka ce mutum zai yi shi lokaci daya to wasu na cewa yau dan mutum ya zauna yana alwala ko da ruwan shi sun kare ba zai tashi ya ɗebo ba sai dai ya ce wani ya kawo mai Mm.
zai inganci wannan to ba mu karanta wannan ba Mm. ba mu je inda an ka ce haka nan ba saboda haka su da suka faɗa su za a tambaya su kawo hujja a mu ba mu gani rubuce ba insha Allah to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh